والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwa ce wasu rayuwar ta kuma iso wannan rana ta litinin yau goma sha biyar ga watan rabi'in al'awwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu ali bin abi talib da ke nan gandun wambayi ci gaba da darasin da muke yi a wannan littafi na adda waddawa na al'allamat al-hafiz shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah wannan roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka malai na ta koro bayanai dai waɗanda suke nuna cewa kuskure ne mutum ya ce ya yi dogaro da afuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai ya doge a wajen laifuffuka yana kawowa nassosi waɗanda suke nuna irin hukumar da Allah ya tanadi ga waɗanda suke musulmai amma sun aikata wasu laifuffuka waɗanda ba su tuba a kansu ba Allah ya yi tanadin wato wato hukuma da zai akan wannan ina da za mu tashi ina ne ne wafin musnadi ko? a? wafihi aiba wafihi aiba har ilau a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal ƙala mai ruwayan baya shine abu musa yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce, Yu'radun nasu yawmal qiyamati salata arabat za a bujiro da mutane a ranar alƙiyama bujirowa kashi uku. Fa'amma arbatani fajidalun wa ma'azir, bujirowa nau'i biyu, ko kuma jama'a kashi biyu kenan. bujirowarsu za ta zamanto jidali ne kawai da ba da uzuri wato waɗannan na farko in an bujiro da su za su musa ne cewa ba ma'aikata ba kamar yadda za ce wallahi rabbina ma kunna mushriki to kaga musu suka yi irinsu ne wannan za a buge bakinsu a hana shi yin magana فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومآذير bangare guda kuma za su yi ta bada uzuri ne ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban da'ifan minan nar sai su rika nuna waɗansu na cewa ya Allah waɗannan ne suka batar da mu kaga wannan bangare duka ba mai daɗi ba ne wa amma salisa amma bangare na uku da za a bujiro fa inda zalika tatiru suhufu fil aidi to a sa'in nan ne littattafa za su farga kun san shi al'amarin kiyama mataki-mataki ne akwai inda in an ajiye mizani ayyukan mutanen ne za a mai da shi tamkar ajisa kamar jikkuna sallah azumi da makamantansa a ɗora su a mizani a ga nauyinsu akwai inda kuma littattafan da aka rubuta ne sahaiful a'mal za a ɗora su ma a ga nauyinsu akwai inda kuma su kansu mutanen ne za a ɗora su to kaga wannan kenan akwai inda za a ce warewa za a yi kawai a kora wasu su kan ba su da martabar da za a sa musu mizani fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dama su tun kafin a aza mizani an kora su tukunna a zo a aza mizani wa bi al mizan akwai inda littafan ne za a ba wa mutane za a baza musu a gabansu a ce kowa ya karanta ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa a ce ya karanta nasa yayi wa kansa hisabi akwai inda kuma littafan ne za a watsa su sai a ce kowa ya kama nasa to wannan shine gabar bujurowa ta uku وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي للتتفع ذا سفرقع سفاد أزواجا هناي فآخذ بيمينه أكون زي سامدا مقصد دام الله كسامنا شيني فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا wa akhidun bi shimalihi akwai wanda kuma zai damke shi ta hannun hagu akwai ma waɗanda za su damki nasu littafin da bayan bayan su to kaga a nan wajen ashe kenan akwai waɗanda za a kama su a dalilin laifukansu imam ahmad ka wannan hadisi amma malama sun ce hadisi ne wanda yake da'ifi malama da dama a gabanin irin su ibn abdulbar sun ba'afa shi wannan hadithi da dama ma shek nasir dan albani cikin mu'asaba shi ma ya ba'afa hadithin saboda inkita'i da aka samu a cikin ruwat an samu inkita'i tsakanin hassan al-basri da abu musa domin abinda malamai suka tabbatar hassan al-basri bai jiyo bayanai daga wajen abu musa al'ashari ba dole akwai wani kaga in kiɗa nan shi ya kawo raunin hadisin wafin musnad har ilawa cikin musnad na imam ahmad dai aiban min hadisi bin mas'udin daga hadisin abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce iyakum wa muhaqqirati dhunub kashedunku da masu raina zunubi sune muhaqqirati dhunub kashedunku game da masu raina zunubi ku kiyaye su fa innahunna domin su irin waɗannan mata masu raina annabi na wa'azi ne a mata fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yahlikannahu domin masu raina zunubi suna hallara a kayan mutum har su halakar da shi abinda ake nufi ku kiyayi laifuffukan da za ku rika ganin su kaman ba komai ba domin da kaɗan da kaɗan ne yake taruwa ya zama mai yawa ko wa mu'azzamun nari min mustasgar sharar in ka ga babbar gobara daga tartsatsi ta fara juji ba lokaci da yake zama yadda ya zama ya tara hanya ba a kawo mota tana ta jida a hankali ne yake taruwa so duk lokacin da aka raina laifi a hankali yana taruwa kaɗan kaɗan ɗin nan kuma sai ya tambama sai ya zama mutum fitila shi ne nan hadisin yake mana kashegi dangane da masu raina zunubi fa inna hunna yajtami'una 'ala ar-rajul hatta yahlikanna suna hallara ne a kayan mutum har su halakar da shi wa daraba lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matala sai annabi ya buga wa matan da yake ma wa'azi misali yace ka matsali qaumin nazalu arban arba falati kamar mutane ne da suka sauka a waje wanda yake hamada ba komai abu fa hadara sami'ul qaumi madugu sai ya hallara domin a sama musu abin da za su tattara Allah su dafa abinci da abin da ya kama da haka faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil 'audi bil 'udi mutum sai ya tafi sai ya taho da kara guda ɗaya ko ice guda ɗaya warwajulu ya ji bil ud wani mutum ma ya je ya taho da wani ɗan kara kowa yana kawowa yana kawowa hatta jama'u sawadan har sai an tara tsibin ice mai yawa mai duhu wa ajjaju naran sai a babbaka wuta babba fa ambaju ma qazafu fiha sai kuma su gasa duk abin da suka jefa a ciki ko da kuni ne alhali da dai dai dai dai aka kawo wannan ya tafi ka san hamada ai babu kuciya a ce ka tara ice babba a hamada aiki ya same ka don sai kai tafiya mai tsayi baka ga komai ba sai dai wata kila ka ga karantun fatiha kawai kamar haka ne da kaɗan kaɗan ne abu sai taru to annabi yana mana kashedi dangane da wannan hadisi ne wanda yake ingantacce wa fi sahih ya zo cikin ingantaccen hadisi da bukhari da muslim suka kawo daga hadisin abu hurairata min hadisi abi hurairata kare yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله سيرا دا أمنشن الله ستبت أدريش ياتي يضرب الجسر على جهنم za a buga gada akan wutar jahannama fa akunu awwalu man yajizu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ne farko wanda zai ketara ta ودعوة الرسل يومئذ الدعاء منزلني فا أولنا رانا اللهم سلم سلم يا الله ككبت الدم ككبت الدم من زويك فدن هكا إنا كما قبو كرابتي من زوها بما شو أكتشي ودن دسك من يمولي يبا إذن سأبو بكر الصديق بما وإذن سوا من ظني suna cewa Allahumma sallim sallim mutum shi kuma dan gadara ya ce ai Allah gafurur rahimun ne ya tafi da buhuna na laifi bisa ganganci kaga ashe abu ba zai daɗi ba bihi kalalibun mithlu shauki su'adan annabi ya ce akwai ƙugiyoyi mithlu shauki su'adan ko su'udan tamkar ƙaya na bishiyar su'udan wata bishiya ce da ake samu a hamada ma abuciyar ƙaya ba aduwa ba ƙugiya kamar ƙaya tana da tsini ga duhu ga ƙugiya ga siraitar gada ga rububin jahannama a ƙasa. Takhtifun nasa bi a'malihim tana fusgan mutane game da ayyukansu, duk wanda aikinsa bai sami nagarta ba, ƙugiyar idan ta kawo ma'ara sai ta fusgo shi, Allah kama na tsari. Famin humul bubi ku bi amali, daga cikin mutane akwai wanda yake afkawa bi amalihi a dalilin aikinsa da ya mara kyau wa minhumul mukhardalu thumma yanju daga ciki akwai wanda yake gurfana da rairafe thumma yanju amma zai tsira ya sha wahala kafin ya tsallaka fargaba kawai ta ishe shi azaba amma zai samu ya tsallake hatta idza faraga Allah min al-qada'i bayna al-ibad har sai Allah madaukaki ya kammala sakamako a tsakanin bayi ka san wani sakamakon last binciken da za a yi na kididdiga akan wannan gadar fa za a yi tana da wajen tambaya da za a yi wa mutum za a tsaye da shi a masa tambaya akan wasu abubuwa guda hudu la ta zulu kadama bin adama hatta yus'ala an arba'in to lokacin da Allah ta'ala ya kammala hukunci a tsakanin bayi وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم كما الله ينفن يفتر daga cikin wutan nan wanda yayi nufin ya masa rahama ma'ana waɗanda suka afka daga cikin ma'abuta kalmar shahada to in Allah ya nufin zai tserar da su mimman kana yashhadu an la ilaha illallah daga cikin waɗanda suka shaida ba abin bautawa da cancanta sai Allah أمر الملائكة أن يخرجوهم sai Allah ya yi umarni ga mala'iku a kan ku fitar da su, fa ya ariku na hun bi alamati a fara sujudi, mala'iku za su gane waɗannan da aka ce su tserar daga cikin ma'abuta la ilaha illallah za su gane su da alamomi na gurbin sujuda. Gurbin sujuda yana yin haske, ko da mutum ya shiga wuta ba zai babbake wannan gun ba. Inna ummati a tuna yawan kiyamati, gurwan muhajjali na min atharin min atharin wudu wancan ya ce. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود الله يا حرم تاموتا بذات إيتي أجكت أن آدم قرب سجودا با إن متين في قرب سجودا بذات إيتي با goshinsa tafukansa guyayensa da kafafunsa duga-duga فيخرجونهم وقد امتحشوا za su fitar da su daga cikin wuta alhali sai riga sun babbake imtihashu ai ihtaraku kenan wato sun babbake akan ce mahashan naru jildahu wato wuta ta kone masa fatarsa yayi baki shine imtihasha fayusabbu alaihim min ma'in sai a watsa musu daga wani ruwa yuqalu lahu ana ce da wannan ruwan ma'ul haya haka sunansa wadanda suke ashabu la ilaha illallah in Allah ya nufin zai fitar da su daga cikin wuta sai ya sa a watsa musu akwai cikin wata riwaya an ce yan aljanna ne za su zubo musu ruwan daga sama ana ce wannan ruwa ma'ul haya فينبتون نبات الحبة في حميل السيل in an watsa musu wannan ruwa sai su dinga tsirowa naman jikinsu da fata da ƙashinsu da ya riga ya babbake sai ya dinga tsirowa cikin gaugawa irin tsirowar da ƙwaya take yi fi hamilis saili wanda ta zo a cikin gufa usaili ma'ana abinda igiyar ruwa ta ɗauko shi ne hamidu usaili gufa usaili kenan idan ruwa ya ɗauko yayi to yayin da yake ɗebowa ɗin nan baya rasa ƙwaya ko ƙwayar gero ko ƙwayar kowane irin abu ko ƙwayar ciyawa ne ma baya rasa irin wannan idan ya ɗauko kuma wannan yayin in ya zo ya depositin ɗinsa a bakin gaba wajen da yake da caɓi albarkacin ruwan nan da kuma caɓin da yake wajen babu dogon lokaci sai ka ga irin wannan tsaron ya fito in dai ruwa ya zo shi ya depositin kuma ya janye to nan da nan a bakin wannan caɓin za ka ga kuma tsiro ya fito ko da farkon zuwan ruwan ne a ce farko farko ruwan ya zo shi in dai ya janye to za ga irin wato wannan shi ne aka kwatance annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatance da shi a wata ruwaya wannan ruwayar bukhari ne ruwayar muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya ce fa yanbutuna nabatal habbati ila janibis sayli sai ya ƙara da cewa alam tarauha kaifa takhruju safara multawiya ba ku ga irin wannan yana fitowa fatsi-fatsi ƙanana-ƙanana ba da wuri ma'ana abin da ake kwatance a nan kamar yadda nawawi ya ambata cikin sharh muslim ai tsuron da jikinsu zai yi daga an watsa musu ruwan nan yadda wancan ciyayin bakin gaba suke fitowa da wuri to haka za ka ga jikin nan su ma ya tsoro da wuri ma'ana ba lokaci yake ɗauka ba alhali da ya riga ya ƙone ya babbake ai an ce wa ƙadim ta hashu sai riga sun babbake ba wani abu da ya rage to amma daga an watsa musu wannan ruwa cikin lokaci kankani sai jikinsu ya fito ƙashinsu ya fita ya kyau jijiyoyi da waye nama nan da nan su zamanto mutane sosai kyawawan jama'a sai kuma a sasu a cikin aljanna to kaga wannan hadisi har ilo yana ƙara nuna ashe akwai waɗanda suke masu kalmar la ilaha illallah musulmai amma za su zauna a cikin wuta har ma ga irin azabar da za a musu me ya kawo laifuka da suka aikata kuma ba su tuba ba har suka je ma Allah da shi wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahih muslim an hushi ma daga abu hudar ta kala ya ce sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna awwalan nasi yuqda fihi yawm alqiyamati thalathatun farkon mutanen da za a musu hukunci a ranar alqiyama mutane uku ne rajulun istushhida mutumin da ya shahada a wajen yaki ana jihadi aka kashe shi kafirai suka kashe shi ai kaga wannan shi kan dadi ko fa utiya bihi sai a zo da shi fa arwafahu ni'amahu sai Allah ta'ala ya ambata masa ni'imomin da ya masa fa arwafaha kuma ya gane cewa eh Allah ya mun ni'ima tuna fa kaga sai Allah ya ce masa ma amilta fiha me kai da wannan ni'imar da Allah ya maka ni'imar ƙarfi da iya yaƙi da zuciya mai juriya ka san rago ai baya iya zuwa yaƙi don haka idan mutum ya san juriyar zuwa fuskantar abokan gaba ni'ima ce amma rago ai kaga shi ba a masa wannan ni'imar ta jarumtaka ba wani ya ji ɓarawo ya shigo gida sai kuma ya shiga ya hau kan gado ya sa sakata sai yana kwala wa matarsa kira tana can ɗakin ta yana cewa ta je ta dubo to kaga wannan ina amfaninsa to kaga sai a ambata masa ni'ima da aka masa fa arafaha ya gane ta fa qala sai Allah ya tambaye shi ma amilta biha ma amilta fiha mai kai cikin ta qala sai ce qataltu fika hatta qutiltu nayi yaki ne domin ka ya Allah har aka kashe ni qala sai Allah ya ce kazabta ƙarya kake ni waye san zuciya in banda Allah ai annabi ya mana bayani dama ce innamal a'malu inni ya ce wa innama li kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi walakin qatalta li yuqala huwa jari'un kai yaki ne domin a ce ai wannan jajirtacce ne muqaddila kuma an fada a wata riwaya kai yaki ne li yuqala shaja'a ai jarumi ne kaga Allah kada ya san me ke zuciyarsa to shi yasa sai Allah ya tsamo shi saboda wannan shine manufarsa a zuciya ya nuna jarantaka kuma ya nuna jaruntakar kuma aka kashe shi sauran musulmi suka ce wane ai shahada Allah kuma shine Allahul gobi ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur tunda ba wannan ne manufar ba sai Allah kuma ya tona asirin sa a kiyama Allah ka tsarkake mana manufa to sai a ce masa kayi haka ne don a ce kai jajirtacce ne wa kalkila kuma an faɗa sakamakon kenan amma nan wajen Allah ba shi da shi faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to kaga tunda yayi ne dan mutane su yabe shi kuma sun yabe shi an yi ta labari ko da bayan kushewarsa sakamakonsa kenan amma nan wajen Allah da yake bai yi domin sa ba ba sakamako thumma umira bihi sai kuma ai umarni game da shi fa suhiba ala wajhihi sai a ja shi akan fuskar sa hatta ulqiya fi nar har sai an watsa shi an jefa shi a cikin wuta kaga wannan ba dukhulun ne mu'abbad ba tunda ya mutu da imani za a masa horo ne a dalilin wannan riyar da yayi wa rajulun ta'allama al-ilma da mutumin kuma da yaje ya koyi ilimi wa allamahu yama koyar da mutane ilimi wa qara'a al-qur'ana ya karanta al-qur'ana ya samu hadda fa utiya bihi sai a zo da shi fa arwafahu ni'amahu sai a sanar da shi ni'imomin da Allah ya masa na ilimi fa arafaha sai ya gane ya fahimci eh ya tuna Allah ya masa ni'ima faƙala sai a ce masa ma amilta fiha mai kai cikin wannan ƙala sai ya ce ta'allamtu fi ilma wa allamtuhu ya Allah na koyi ilimi ne domin ka kuma na koyar da ilimi domin ka wa qara'atu fi alquran kuma na karanta alqur'ani ne domin ka ya Allah faƙala sai Allah ya ce masa kazabta ƙarya kake yi ولكنك تعلمت ليقال هو عالم كان بعلمي لدن أتي وانا مالميني وقد قيل كما أنفلا ساكمكم كتينا وقرأت القرآن كاكرنت القرآن ليقال دوما أتي هو قارئ وي أي وانا بابي يشي وقد قيل كما أنفلا ساكمكم كينا ثم أمر به سأي أمرني دشي فصحب على وجهه أجاش أكم فسكس حتى ألقي في النار حسي أنجي فاشي أشكو وتا الله كسر ورجل وصى الله عليه da kuma mutumin da Allah ta'ala ya yalwata masa dukiya wa a'dahu min asnafil mali kullihi kuma Allah ya bashi nau'o'in dukiya duka dabbobi ne, ruwan kuɗi ne, gonakai ne, nau'o'in dukiya an bashi, ba wanda babu. Fa'uti ya bihi sai a zo da shi, fa'arwafahu ni'amahu sai Allah ya sanar da shi ni'imomin da ya masa da wani ba bawa ba, fa'arwafaha sai ya gane ni'imar. ya kuma yadda cewa eh Allah ya masa. Faƙala ma amilta fiha mai kai game da ita. Faƙala sai ce ma taraktu min sabilin to tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqatu fiha lak ya Allah ai ban bar wani tafarki ba da kake so a ciyar da dukiya cikin taface sai da na ciyar da dukiyar nan a wannan abin domin ka na infaki saboda kai ya Allah ƙara sai Allah ce ka zafta ƙarya kake duk abubuwan da ake yin yayi ya ba wa maskinai ya taimaka wa marasa lafiya da magani ya gina masallatai ya kai mutane aikin hajji ya yi kaza ya yi kaza amma idan niyyar tasa bai tsarkake ta saboda Allah ba ya yi ne dan duniya ba shi da wani sakamako a wajen Allah don haka sai Allah ya tsaraita ya saboda shi ne ya isa ya karyata bawa a irin wannan mawkifin kai abin da aka dora maka kamar da Umar ibn Khattabi an bata yace mu an sanya mu hukunci a mutane ne da bayyane abin da ya bayyana mana shine wanda ya koyo kuma ilimin sa yana gun Allah dan haka za a ce mutum mutumin kirki ne idan mu Allah ta'ala ya hana abu ko manzansa sai mutum ya aikata to sai a ce a wani kuma ya bauɗe kar fa kai kaza kuma ya aikata sai a ce wani bai aikata laifi in haddi za a sai a masa haddi ya ce a ni ba da wannan manufan ne ba sai a ce a mu zahirin muke aiki da shi manufar ka dai mu ban ba ruwan mu da ita zahirin ne aka ce in kai kaza shikenan amma kaza to don haka shi ma za a karaita shi Allah ya ce masa walakin naka fa'alta ka aikata wannan ciyarwan ne liyu ƙala huwa jawadun domin a ce wani mai yawan kyauta ne ai wani karimi ne fakat da to an faɗa sakamakon kenan wannan yabon da mutane suka ma a duniya ana ta girmama ka thumma umira bihi sai ai umarni da shi fa sahiba ala wajhi shi ma a jashi akan fuskar sa hatta walqiya fi nar har a jefa shi a cikin wuta kaga dai waɗannan duk ayyukan kirki suka yi ko kuma imani ne ya su suka yi to amma sai ba tsarkake imani ba tsarkake niyyarsa ba alhali Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce ala lillahi dinul khalis duk abin da mutum zai yi shi kawai saboda Allah amma matukar yayi da wata manufa iya manufarsa duniya ce to shine wanda wannan sakamako zai same shi وفي لفظ أو لفظ فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة الله كتر أول لفظ نمسلم حديث يتي وأن متن أكو نوع متن أكو أول خلق الله سوني فرقا حلتر الله تسعر بهم النار يوم القيامة wadda wuta za ta yi babbaka a kansu a ranar alkiyama ma'ana su ne wanda za a fara watsawa a wuta a cikin al'umma kenan al'ummar la ilaha illallah kaga yanzu wannan hadithi ai ya kai gaya wajen tsoratarwa ko ka duba dai wanda zai je nemi ilimin addini ya karanta shi ma bai tsira ba in bai tsarkake niyyarsa domin Allah kawai ba wanda zai samu dukiya amma ya zo shi kuma ya ciyar da ita bai tsarkake niyya ba ya samu ta ta halal amma a wajen infakin kuma sai ya sanya manufar duniya ka duba dai wanda ya je jihadi fa aka kashe shi saboda addinin Allah amma idan niyyarsa dama abin da ya kimsa a rai saboda duniya ne don ya burge mutane kaga sakamakon zai same shi to ina kuma ga wanda ya ganganta laifuka Allah ya hana kuma ya yi itimadi da yafiya ta Allah da gafara ta Allah ya ce kuma in yaje za a masa mara bala ne a masa goma ta arziki ibn al-qayyim yace wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya yaqul naji shaykh al-islam ibn taymiya malamin sa kenan yana cewa kama anna khairan nasi al'ambiya shekul islam yana cewa kamar yadda mafi alherin mutane su ne annabawa fasharrun nasi to fa ku sani sharrin mutane kuma mafi sharrin mutane man tashabbaha bihim wanda ya kamance ceniya da su min alkazzabin daga cikin waɗanda suke matsaryata annabawa su ne mafi daraja mafi alherin mutane waɗanda suke mafi sharrin mutane kuma su ne waɗanda suka ce su ma annabawa ne alhali ƙarya suke yi su ne man tashabbaha bihim min al-kazzabin irin su mai sai mutul kazzab na'am wadda'a annahu minhum wa laysa minhum yad'a wa cewa shi ma annabi ne alhali shi ba annabi bane fa khairun nasi ba'dahum mafi alherin mutane kuma bayan annabawa al'ulama su ne malamai ai su ne warasatul anbiya wa shuhada da kuma shahidai wal mutasaddiqun da masu yin sadaka saboda Allah wal mukhlisun da wanda suka tsarkake ayyukansu kowane irin ne saboda Allah wa sharrun nasi mafi sharrun mutane kuma man tashabbaha bihim wanda ya kamance ce ne ya da su yuhimu annahu minhum yana raya shi irin su ne wa laysa minhum alhali shi ba irin nasu bane ya raya shi malami ne alhali yayi ne dan duniya duniya yasa a gaba ita yake nema neman karatun nasa saboda burgewa ne karantarwarsa saboda neman duniya ne ya tafi jihadi su ne a kan gaba amma saboda jaruntaka ne nuna shi jarumi ne shi ba rago ba ya yi sadaka ne domin a ce ai mai yawan karamci ne kaga dai abin da hadisin baya ambata shi yasa sai suka zamanto su ne sharwun nasi waɗanda kuma suke khairun nasi ba'adal anbiya waɗanda suke kamanceceniya da su kuma suka tsaya a haka shi saka ya Allah maɗaukaki ya ce inna ma ya shallaha min ibadihi al'ulama waɗanda suka san Allah kawai su ne waɗanda suke kiyaye dokarsa suke tsoronsa a cikin bayansa waɗanda suka san Allah ba wanda ya tara ilimi ba in mutum ya tara ilimi kuma ya yi abin nan ya yi ko bankama ko kuma ya yi dan duniya ne ai bai san Allah ba tukun amma wanda ya san Allah hakikatan to su ne waɗanda suke tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsarkake mana niyya وفي صحيح البخاري هل إلى حديث يازو أشمل سوى البخاري hadisin Abu Hurairah ta Allah yarda da shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa man kanat indahu li akhihi mazlamatun min malin aw irdin falyatihi فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فإن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فضرحت عليه ثم طرح في النار annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya zan yana da wani zalunci da yayi ma dan uwansa min malin ya zalunce shi ne a dukiyarsa ya ci dukiyarsa ba bisa hanyar shari'a ba au irdin ko kuma mutuncinsa ne ya keta masa ba inda shari'a ta yadda ba ta san akwai inda yadda a keta mutuncin mutum ko ina ne ake keta mutuncin mutum na kamar misali mutum ya ki biyan bashi ya yi taurin bashi ko kuma ya zalunci wani ya cinye mai dukiya ko kuma ya zalunci wani a wasu haƙoƙinsa to anan ya halatta ka kai ƙara idan ka kai ƙara wajen mahukunta sai ka ambata malam wane ne ya ci mun kuɗi ya mun alkawari kuma ya saba alkawarin na je wajensa kuma ya sake sabawa wannan maganar da kake faɗa yabonsa kai ai ba yabonsa kai ba ordinarily inda ba dan wannan dalilin ba sai a ce kai gibarsa ka kutsa cikin mutuncinsa in wani ne wanda abun bai shafe shi ba kawai je yake bada labari a wannan malam wannan nan muna ga mutumin kirki ya karɓi bashin wane amma kawai ya hana shi ya masa alƙawari ya sake sabawa to kaga yanzu shi wancan ba shi da haƙƙi ba shi da haƙƙin da zai je shi yayi wannan maganar amma sahibul haƙƙi shi yana da dama ya je shi ya faɗa matul gani aka ce zulmun haka hadisin annabi ya faɗa yastahillu irdahu wa uqubata yana halatta a shiga mutuncinsa kuma yana halatta amma masa horo a kamo shi alƙali ya ce in ya tabbatar ya ce to biya shi tunda kana da halin biya kuma kai ka biya shi biya shi kudinsa sai a je a rubuta wa accountant a ce kudinsa kaza yanzu kan biyan bashi daga source ma yana dan yin wahala ko ko akan yi ne ba a kawo a kawo ne a nan da ne da yake kirgawa ba wa mutum amma yanzu alat ake ji ta yare za a yi intercepting ban sani ba ka san shi ɗan albashi duk kwatancen da zai albashi zai iya da'irarsa kenan Allah musta'an to kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana duk wanda ya san yana da wani zalunci da ya ma dan uwansa mu a tsakanin mu anan kar mu dauke shi kawai karatu ba a kai reflecting back a cikin mu'amalar da kake da mutane wane ne wanda ka keta masa mutuncinsa wane ne wanda ka ci dukiyarsa kuma kana sane to annabi ya ce falyati hito ya je wajen mutumin falyastahillaha minhu ya nemi halaccinta a wajensa ma'ana ya nemi yafiyarsa dukiyarka kaza da aka yi mutuncinka kaza da aka ci ko da yake mas'alar mutunci an mun tattauna ta ko cikin tazkiyatun nufus aqwal a'imma da suka faɗa dangane da wannan ko arwaje shine idan har ya zamanto an yi giban mutum kuma an bata masa zai iya haifar da wani abu to me zaka je kai me malamai suka ranja ai zaka yi ya kuka zuba min ido ai mun karanta cikin tazkiyatun nufus ko yana nan ƙura kawai ta hau kansa to me za a yi na'am ban ji ba a ba haka aka ce ba zan je yawwa zai je yawwa zai je duk inda ya san ya aibata shi sai kuma ya je ya dinga yabonsa a wajen shikenan sai mai kuma kuma zai ta nema masa gafara a wajen Allah zai ta nema masa gafara kuma a wajen Allah to shine sai balancing wancan ko wa atbi sayi'ata wa atbi سيئة الحسنة تموها إن الحسنات يذهبن السيئات فسيكب wannan janibin dan shine yafi zamantowa maslaha abinda Sheikhul Islam da wasu malama suka farajja hawa kenan kamar yadda muka tattauna mas'ala wallahu a'lam to don haka mutum in har ya san yana da wani zalunci da yayi ma wani dan uwansa dukiya ne au irdin ko mutuncinsa falyaki to yaje wajensa tun yanzu ana da dama falastahillaha minhu ya nemi halattuwarta a wajensa ya nemi yafiya ko ya maida masa haƙƙinsa qabla an yu'khadha kafin a kwata masa walaysa indahu dinarun wala dirhamun alhali lokacin bakka da dinari babu dirhami mutum bashi da dinari mutum bashi da dirhami kuma dole sai an kwata masa dirhami da dinarin da ya karbe masa to ya za a yi kenan fa in kana lahu hasanatun in har wanda ya zaluncin ya yadda ya je ma Allah a haka bai nemi ya sulhunta da wanda ya zalunta ba to in yana da kyawawan ayyuka lada da Allah ya bashi ukhiba min hasanatihi sai a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukan nasa fa ha haza sai a bamu shi wancan da aka zalunta gwargwado a lifting up a ƙwace kuma wallahi ya fi ciwo wallahi ya fi ciwo lada ɗaya mutum ba zai dai bawa gyatumarsa ba a ce ba wata tana so ta shiga aljanna da lada ɗaya ba zai bata ba nafsi ba mu ji annabawa ma nafsi nafsi kowa yake cewa wa zai kula wani a wasu mawaƙif annabi ya ce ba mai tuna wani sai an tsallaka tukunna wani yake tunowa a wane na wa illa in ku har aka laluma aka ga ai ba shi ma da wani lada wakilan min sayyi'ati hadha sai aje laifukan da wancan yayi sai a daibo shi ya samu sauki fa qurhat alayhi shi ko sai a watsa masa to wanda dama ba shi da lada da za a biya yanzu zunubin wancan aka dauko aka kara masa akan nasa to me ya rage masa kuma shine annabi ya ce thumma qurha fil nar sai kuma a watsa shi a cikin wuta Allah ya tsare mu kaga shi wannan yana nuna cewa kar mutum ya je shi da haƙoƙin Allah a wuyansa, kai bari haƙoƙin bayi ma kar bawa yadda ya je ma Allah da su. Wani da sahih har ilo ya zo cikin hadithi wanda ya inganta cikin Muslim, Imam Bukhari Muslim sun kawo an hushi ma daga abu hurairah ta kale ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce narukum hadhihi allati yuqidu banu adama wannan wutar taku wanda ɗan adam suke kyastawa juz'un wahidun an yi tsallake na'am وفي الصحيح wato ya zo a cikin ruwayan muslim min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga abu hurairata Allah yarda da shi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha shibran min al-ard bi ghairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin dake ina masu cin fiye masu cin kan iyaka gona ne ta makwabcinsa in an zo yin za a ja sai a ƙara garma ɗaya a ta makwabcin wata shekara a sake ƙara guda ɗaya ko kuma a ce fili ne na gwamnati sai a ƙara garma wata ran sai a sake ƙarawa kafin ka farga sai ka ga an yi kunyayyaki a filin da ba nasa ba ko kuma in an zo za a gini sai a ƙara a cikin na abin nan na makwabci to ga musibar da take tare da irin wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha shibran min al-ardi wanda ya kame ko da shibr me shibru ɗani ɗani ɗaya shibran min al-ardi da gairin haƙƙihi ba da haƙƙinsa ba ma'ana bisa zalunci khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin za a kife shi da wannan ɗanin da ya kama a ranar alkiyama tun daga ƙasan bakwai za a kifa shi cikin ƙasan bakwai da wannan ɗin a wata ruwayan cewa ya ce maniqatata ashibran min al-ardi duwika min sab'i aradin duk wanda ya yanke ko da dani ɗaya ne na ƙasa to a kabarinsa za a masa takunkumi daga ƙasan bakwai na gwargwadon wannan nan ina amfanin baɗi ba da a kiyaye iya yadda ake kowa ya kiyaye iya nasa sai kaga mutane sun zo wai lambatu su a wajensu kawai shine determinant daga dai an yi lambatu shi akwai abin da ake ce shi right of way amma wani daga an yi lambatu wani masu ya ga ya zo ya yi ɗakin amarya ya yi gareji ya yi waye duk a cikin filin gwamnati wai shi ya zo zai zo kan iyakan lambatu lambatu shine iyaka haka ake ko ba haka ake ba to wallahi musiba wallahi al'azim musiba ce gara mutane suke yayi wannan wani hadithin fa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahu man ghayyara manalar ardi Allah ya tsine wa duk wanda ya canja kan iyaka to me za ka yi da kan iyakar da ka canja kuma Allah ya tsine wa mutum me za a yi da shi to a kiyayi wannan kaga wannan dai ana nuna azaba ce da aka yi tanadi ga waɗanda suka aikata laifi kuma suna musulmi wa fi sahihaini anhu har ila cikin bukhari da muslim daga abu hurairah ta kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace narukum hadhihi allati yuqidu banu adama wannan wutar taku wanda yan adam suke kyastawa juz'un wahidun min 70 juz'an min nar jahannam yanki ɗaya ne daga cikin yanki 70 na wutar jahannama wan over 70 ne qalu sahabbai sai suka ce wallahi in kana lakafiya wallahi ko da ita wannan ta duniya ce aka ce ita ce jahannama ai ta ta isa musibar ta ya kai matuka wuta me za da wuta la kafiya ku duba volcano fa idan ya fito ya erupting duk a iya kewayen bishiyoyi da tsirrai da waye wannan magma ɗin bai taɓa ta ba amma kuma duk ƙonewa take tiririn kawai ya isa ya ƙona bai za a da wuta Allah kama nasarar da wuta ya rabbal alamin har ka ga wani yana wai shi bai da aitan da an ce musulmi ba zai dawo ma wuta ba ina ruwanka da ita me zai sa mutum ya ce ma shi wai zuciyarsa ta samu wani kwanciyar hankali dan an ce ba zai dawo ma wuta ba ganin ta ma ba masu ne قالوا suka ce wallahi in kana lakafiya qala sai annabi yace fa innaha qad qubbilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an to ku sani duk yadda wutar duniyar ta kai da ruruwa kaga dai idan aka ce wuta ta kama ta fetur kaga yadda take wani balbali ko irin waɗannan makamashin kusa da wajen ba sai ga mutum ba ya iya zuwa daga nesa za ka je tirira to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ita jahannama an fifita zafinta da kashi ɗai ɗai ɗai har sittin da tara akan wannan ta duniya cikon saba'in ke kulluhunna mithlu harriha kowane yanki guda ɗaya daga cikin sittin da taran nan kwatankwacin zafin ita wannan ta duniya sai a maka a kai wafil musnad ya zo cikin musnad an mu'azin daga mu'az ibn jabal kala ya ce ausani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa kala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mun wasiya ya ce la tushrik billahi shay'a kada ka kuskura ka hada Allah da wani shirka shine mummunan aiki wanda Allah baya yafewa wa in qutilta aw farwiqta ko da ku za a kashe ka ko da za a babbaka ka karka yadda kan shirka wala tahuqqanna walidayk kada ka yadda ka fita daga da'ar mahaifanka karka saba musu hukukul walidain annabi yana kashe ni ya yi wasiya ga mu'azu ɗan jabal kaga da annabi yana son mu'azu ya ce ausani rasulullah manzan Allah ya mun wasiya maganar da yake so na kiyaye ta matsawar rayuwata shi ma yake faɗa mana don mu ma mu kiyaye kar ka yadda ka saba wa mahaifanka wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik ko da sun ma umarni ka bar iyalanka ka bar dukiyarka ko umarni suka ma suka ce ka bar matan nan taka kar ka yadda ka saba musu mas'ala ce ita ma wanda malamai suke sharhi a kanta ko da dai sun ce maka bar iyalanka ka fita daga iyalan ka fita daga dukiyarka mana karka yadda ka fifita iyalanka karka yadda ka fifita dukiyarka akan iyayenka kada iyalanka su sanya ka saba wa iyayenka kada dukiyarka a dalilinta ka saba ma iyayenka wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammida yanzu na nawa kenan wasiya na'am ta uku yace kada ka kuskura ka bar sallah wajibi muta'ammidan da gangan babbar musiba ce mutum da gangan wai saboda wata shagalin duniya ya bar sallah kar ya kuskura fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammida domin duk wanda ya bar sallah ta wajibi da gangan faqad bari'at minhu zimmatullahi yanzu zimma ta Ubangiji ta barwanta gare shi, yanzu shi baya cikin alfarmar Ubangiji, baya cikin ba da kariya, baya cikin kulawa da Allah yake mawaliyansa, duk wanda ya sallah su bayi yana ciki, ya shiga cikin zimma ta Ubangiji, kuma da aka zo a za'ar ha kawai sai ya yi ta da gangan. lokacin ta ya fita ka san tana da lokacin iyaka eh kar ka rudo cewa wai akwai muktari akwai laruri akwai akwai ramko lokacin ramko mutum ya ƙi yin sallah kuma ce idan ya zo shi hada ta kwana biyar lokaci ɗaya falaisa bi mufarritin ai ba mai sakaci ai ko wannan shine gayatul tafrid gayatul ifrat da ya kai ka kai da aka ce inna salata kana alal mu'minin kitaban mawquta ba wanda Allah ya taɓa masa rangwamen sallah inda yana cikin senses ɗinsa a kowane irin yanayi kowane irin yanayi ba amma rangwamen sallah ba ka batta wai lokaci ya wuce kiyaye ta a lokacinta ko jihadi kake yi ko ya yanayin jihadin yake in kun samu dama na yin salat abin nan salatul khawfi ku yi in ba ku san dama ba wa in khiftum farjalan aw rukbana kuna da alwala ko ba ku da alwala majinyaci ba a taɓa ba shi daman ya batta ba duk tsananin rashin lafiyarsa za a iya masa alwala ko ba za a iya ba ya fuskanci alkibla ko bai fuskance ta ba ba maka rangume ba an kai maka dole sallah sai ka yi ta to don haka annabi ya masa kashe di karka yadda ka bar sallah ta wajibi dan duk wanda ya bar sallah ya fita daga zimmar ubangiji yace wala tashrabanna khamra karka yadda ka sha giya fa innahu ra'su kulli fahisha domin ita ce uwar kowanne alfasha duk wani sakon Allah giya ita ce ummul khaba'ith ke da abin da yake bugarwa giya ce tramol ne a wasu abubuwan da ake ta sha ake shaka ko ake waye duk ake yane su annabi ya ce wa iyyaka wal ma'siya ka shaidan ka game da sabawa Allah ina masu makalkale ma sabon Allah kuma su ce ai yafiyar Allah tana da yalwa ba za su bar sako ba in sun saba sai su zo wani shortcut a ce tasbihi ko azumi ko as-salatu maktuba ko abin na aljumu'a ce aljumu'a ko in yana da kuɗi ya tafi umara ko ya tafi aikin hajji yayi baptisma na wannan shekarar sai kuma a dawo a sake budewa fagen zunubi wata shekara a sake zuwa aikin hajji ai ya dawo kayoma waladatu ummuhu annabi ya yi kashe dai cewa iyyaka wal ma'siya kake yayi sako fa innal ma'siyata tuhillu sakhtallahi domin sako yana jehowa fushin Allah subhanahu wata'ala hadithin imam ahmad ya kawo hadithi ne hasan malai ce wal ahadithu fi hadha al-babi abu'afu abu'af hadisai akan wannan mas'ala fa ninkin ba ninki ne abu'afu wato abu'afu abu'afi ma bakarna ninkin ba ninkin abin da muka ambata ne ku duba dai sai sati nawa muka yi muna karantawa to yace hadisai akan wannan mas'ala dai ninkin ba ninkin abin da malam ya faɗa ne a littafi don haka yace fala yan baki liman nasaha nafsahu baya kamata ga duk wanda yayi makansa faɗa an ya ta'ama an haye makance daga waɗannan hadisan da suka nuna azabar Allah. Wa yursilu nafsahu fil ma'asi ballantana ya jefa kansa cikin sako wa ya ta'allaku bi husnir raja'i wa husnir zanni wa ya maƙalƙale ma ai shi yana kyakkyawan fata ga Allah yana kyakkyawan zato ga Allah ba zai azabtar da mai la ilaha illallah ba to in haka yayi wauta قال أبو الوفاء ابن عقيل abul wafa ibn aqil yake cewa ihzarhu wala tattarku shi wa kenan ku kiyaye shi kada ku rudu da shi kada ku rudar da kanku game da mu'amalar da za ku yi da shi wa kenan Allah subhanahu wata'ala ku kiyaye Allah kar ku rudu kanku yadda za ku mu'amalanci ubangijin kar ku yadda ku shiga hankalinku ji abul wafa yace fa innahu qata al yada fi thalathati dirahima ka sani akan dirhami uku ba yace a yanke hannu dirhami uku dirhami uku aka yanke hannu a kansa farashin sa yanzu ya fadi abul ala al ma'arri wani daga cikin mulhidai sha'iri kamar tuhuma ma yake yi ko wai yake cewa mai baitin nasa ne menene yadun bi khamsin ma'ina kad quti'at a yadun bi khamsin ma'ina kad fudiyat ma baluha tuqta'u fi rubu'i dinari wai hannu ne wanda dinari ɗari biyar aka fanshe shi to me ya saka kuma yanzu aka yanke shi akan rubu dinar kaga yana tuhuman Allah ne mun gane ko wai me yasa aka yanke shi yanzu akan rubu dinar ai idan aka cire wa mutum hannu me farashin hannu rabin diya me cikakkiyar diya ne a dinar dinari dubu ne kaga kenan tun da rabin diya ne dinari ɗari biyar to yanzu kuma sai aka ce wai me ya saka an fanshe shi in aka yanke shi za a biya dinari ɗari biyar yanzu kuma sai aka ce a yanke hannun a dalilin hannun ya ɗauki abin da bai kai dinari ba ma ɗaya bisa hudun dinari ɗaya. Wai sai ke cewa ma wannan tanakubi ne, tanakubin malana illa sukutu laha, wannan ai tukawa da ne, mu ba abin da za ne sai dai mai shi. To sai aka ba shi ansa. Aka ce, Hamsun, menene yadin bi hamsin ma'ina قد وديت لكنها نقوم بما بالها لكنها قطعت في ربع دينار إذ السلامة أغلاها وأنقصها ذل الخيانة فافهم حكم حكمة الباري سوى malami ya bashi ansa yace eh hannu ne da aka yi fansassa a dinari ɗari biyar amma fa yanzu ba cewa ce me yasa kamar yadda wancan ya faɗa ma ba luha ba na zai ce lakin na haƙuti an fi rubu dinari amma yanzu an yanke ta a dalilin rubu dinari sai ya ce ai daraja izul amanati eh izul alamati aghlaha izul amanati aghlaha wa anqasaha dhillul khiyanati fafham hikmatal bari sai ce ai ɗaukaka da ta samu a dalilin tsara amana shi ne ya sa farashinta ya tsada mutumin da yake ba sata ya ba mutumin kirki sai aka yanke masa hannu kaga mutum ne wanda yake amini aka zalunce shi to hannunsa mai daraja ne shi yasa za a fanshe ta da dinari ɗari biyar amma abin da ya kada darajar hannu har ya fada ya zama turbo dinar ya ce wato abin nan billul khiyanati arkasaha ha'inci da yayi shine yasa yanzu farashin ta ya faɗi sai ce fafan hikimatul barin to ka fahimci hikimar Allah subhanahu wataala to kaga shi wannan malami anan wato abul wafa ibn aqil yake cewa ka kiyaye ubangiji kar ka yadda ka rudu kanka game da mu'amalar da zaka yi da Allah fa innahu domin shi Allah ka ta aliyada fi salasati darahima ya yanke hannu a dalilin dirhami uku wajalada al-hadd fi mithli ra's al-ibrati min al-khamr ya sa an yi bulala na haddi imma 40 ko 80 a bisa bambancin fahimta na wasu sahabbai ya sa an yi haddi bulala tamanin fi mithl ra'sal ibra a bisa gwargwadon kan ne al'ibra a allura ko da gwargwadon kan allura ne wai ana nuna ma kankanta min al'ibrati abin min al-khamr na giya giyar da mutum ya sha komin kankantar ta aka ga ya sha ko da daidai kan allura ne ya sha giya to za a masa bulala haddi yanzu ai wasu abubuwa ne ake nuna ma da ba su da girma ko rubu dinar dai ba kuɗi ne mai yawa ba amma sai aka cewa mutum bulala akan rubu dinar ai a yanke hannun gaba ɗaya akan rubu dinar yanzu kaga duk masu satar roba roban nan ba su da da masu satan waya duk ba su da hannu a shari'a ha tarme shari'a ta ce a yanke a kan rubu dinar kuma ko da daidai ko mun kankanta ko mukurwa ɗaya ne na giya aka sha aka tabbatar an sha za a mutum bulala na haddi وقد دخلت امرأة وقد دخلت امرأة النار في هروة كما كسني أبي hukuncin Allah wata mata ta shiga wuta. a dalilin kulliya kulliya ta daure ta hana ta abinci kuma bata batta ta je ta yi kiwo ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da ya inganta na Abdullahi dan Umar washta'alat ash-shamlatu naran ala man gallaha wa qad qutila shahida kuma ash-shamla margo ne wanda ake yin mai kyau da ake yin kaya da shi ishta'alat naran ta cinnu ta yi balbalin wuta alaman gallaha ga wanda ya je ya gududinta wa qad qutila shahidan kuma an kashe shi tamkar wanda ya shahada a filin yaki amma a dalilin da aka sashi a wuta cikin wani hadisi na Rufa'at ibn Zaid hadisi ne wanda yake ingantacce yake ba da labarin amu khaybara shi abin na Rufa'at ibn Zaid hadisi na Abdullahi dan Umar afwan Rufa'ata ibn Zaidin shine wanda ya kyautan wani bawa ga annabi sallallahu alaihi wani bawa baki ana ce shi mud'am to shi mud'am yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi wani yaki ya ma zo yana gyaggyara abin hawan annabi ne kawai sai kibiya da ake tawa ta gangano din nan kafirai suka harbo daga wani waje ba a san daga ina ba sai ta sane shi shikenan sai ta kashe shi sahabbai sai suka ce hani Allahul janna kai daɗinsa aljanna ya yi shahada sai annabi ce la annabi ce huwa fin wallazi nafsi bi yadihi yace ina rantsuwa da wanda rayuwata take hannunsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shamlata allati ukhidha yawm khaybara min al maghalib lam tusib hal maqasim ishta'alat alaihi nara au kama kan nabi sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa wannan barban da ya dauka ranan da aka yakin khaybara ba a riga an raba ba a cikin ganima ya ɗauka ya ɓoye ya ce wallahi sai ta yi balbalin wuta a kansa. to shine abul wafa ibn aqil yace ubangijin da ya aiwatar da wannan shi zaka yi wasa da lamarinsa a idan ka zaka ga abun karami amma ga hukuncin da ya sa an saci rubu dina na ce yanke hannu ko yatsa aka tsoma a cikin giya aka fitar aka tsotse in dai an san giyan ne kuma da gangan mutum ya sa ya tsotse sai an masa bulala tamanin bayan sai faffashe ba za a fasa ba mace ta ɗaura kuliya ba ta batta ta je ta yi kaza ta yi kaza aka ce wuta za ta shiga annabi ce ‘yar wuta ce bisa hukuncin Allah wani ya mutu a cikin a wajen yaƙi yana musulmi hidima ma yake a lokacin a annabi aka kashe shi amma saboda ya yi sibiran ya ɗauke wani abu da ba a bashi ba a cikin ganimar da yake da haƙƙi a ciki amma da yake ya ɗauka ba a yi rabo ba ya yi gululi amma akan wannan aka ce sai ta balbalin wuta a kansa a kiyama to ubangijin da ya sa wannan doka shine yanzu ko mutum sai gaba gaɗe ya ta laifi ya dogara ya ce ai Allah gafurur rahimun ne ya sake tunani ba ke rijiya wai babun wasan yaro ba ne a kiyayi Allah shi ya saka wani go Allah ya ce mana wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah fa yana muku kashedin kansa ubangiji da yayi wa kan yayi wa bayansa kashedi na kansa to lalle mu riki wannan kashedin mai ta tsantsan da lamarin ubangiji muna roƙon Allah ya tsora mu turba mai kyau ya yafe mana ya ba mu ikon yin tuba tun muna rayu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم